الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mana aqidatul wasitiyya na za a tashi kuma kusa inda za a tashi ba wala Allah na min huna, to da nan na takallamu za mu yi magana ala dilalatul ismi akan uh, dalili na suna abinda suna yake dalilantarwa ba an ce muna magana game da ilhadi yace ana ilhadi ga abubuwa biyu ana ilhadi ga sunayen Allah ana ilhadi ga ayoyin Allah to nan zai yi mu yi magana akan abin da suna suna Allah yake dalilantarwa fal ismu suna lahu anwa'un thalathatun yana da nau'uka uku fid dilala ga kafa dalili abin da suna ke dalilantarwa ya kasu kashi uku na farko dilalatu muɗabaƙatin dalili na muɗabaƙa muɗabaƙa shine dacewar abu da abu wa dilalatu tadammunin sannan akwai dalili na ƙunsuwa abu kaza ya ƙunshi abu kaza shine tadammunin wa dilalatul tizamin sannan akwai dalili na lizimtarwa abu kaza yana lizimtar da abu kaza to waɗannan su ne nau'uka guda uku da ya ce suna yana dalilantarwa dalili na muɗabaƙa dalili na ƙunsuwa sannan dalili na lizimta fadilalatul muɗabaƙa to dalili na muɗabaƙa abu ya dace da wani abu dilalatul lafzi dalilantarwar lafazi ala jami'i madalulihi akan duk abin da yake dalilantarwa lafazi in an hakawa lafazi na suna to wannan lafazin ya kunshi duk abin da wannan lafazin ke dalilantarwa to shine shine dalilatu mudabaqa wa ala hadha to akan haka fa kullusmin duk wani suna dallon mai dalilantarwa ne alal musamma bihi akan abin da an ka kira shi da shi menene al musamma bihi duk wani suna daga cikin sunayen Allah to wane ne an ka samu wannan suna wa huwa Allah shine Allah duk sunayen Allah ya ce walillahi al asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku kira su da ita ko ku kira shi da su to duk sunayen Allah in ka cire shi na farkon Allahu duka asma'un ne lissifati sunayen siffofi ne menene ake siffantawa Allahu don haka Allahu shine suna sauran sunaye ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddus duk siffofi ne na shi Allahu muna tare mai kaza mai kaza mai kaza in an ka ce mai kaza me an kai kenan siffantawa ma dalla an siffanta shi mai kuɗi mai kuɗi suna ne ba suna ba ne siffanta wani ne akwai wani wanda adda kuɗin na wanda an ka siffanta da kuɗi kaga ashe a ce ma mai kuɗi mai gonaki mai ƴaƴa mai kaza mai kaza duka siffanta to wane ne ake wannan ake siffantawa kaga yana can gefe to duk sauran sunayen Allah da ka sani duka suna ne da ake siffantawa wa ake siffantawa Allahu don haka Allahu shine alamun Allah zati shine suna ga zatin ubangiji wa baqil asma'il sifati sauran sunaye kuma duka na siffa ne ar-rahmanu ar-razzaqu al-maliku al-quddusu al-mutakabbiru al-jabbaru al-alimu mai ilimi mai kaza mai kaza mai kaza kaga duk siffantawa ne ne ake siffantawa Allahu duk waɗannan siffofin suna komawa ne ga Allahu to shi da ya ce fa kullus min kowane suna dalla alal musamma bihi wato yana dalilantarwa ne akan abin da an ka kira shi da shi wa huwa Allahu kowane suna yana dalilantarwa ne akan Allahu in an ka ce ar-rahmanu qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ko ku ce Allahu ko ku ce ar-rahmanu duk wanda kun hakira suna ne ne kaga sunaye ne amma an ka ce ar-rahmanu wane ne ar-rahmanu Allahu shine yace don haka kowane suna mai dalilantarwa ne akan abin da an ka kira shi da shi shine Allah mai dalilantarwa ne akan Allah mai arzitawa wane ne mai arzitawa Allahu mai tausasawa wane ne mai tausasawa Allahu almuntaqimu mai azaba wane ne mai azaba Allahu muna tare wa Allah sifati kuma kowane suna yana dalilantarwa ne akan abin da an kira shi ne Allah wa Allah sifati kuma kowane suna yana dalilantarwa akan sifa almushtaqi minha wadda an ka tsago da gare ta hadal isma wannan sunan kowane suna yana dalilantarwa duk sunan da ka ji a cikin sunayen Allah yana dalilantarwa ne akan sunan Allah na Allahu kuma akan siffa wadda an ka tsagu sunan daggare ta yanzu an ka ce an razzaku me ma'ana an razzaku mai arzitawa kaga kenan me an ka tsago me an ka me an razzaku ke fa'idantarwa ana ana siffanta Allah da arzitawa to kai maciyaci na iya arzita wani kaga ashe an razzaku abin ta ka fara dalilin tura shine shi Allah mai arziki ne sannan kuma shi ka arzitawa duk wanda hagan da arziki Allah ya bashi ina fatar kun fahimta to wannan shine dalalatu mudabaqa dalili na dacewa duk abin da ka ji an siffanta Allah da shi to ya dace da shi an kira shi ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basitu ga sunan duka waɗannan sunayen sun dace da siffanta Allah da su sune dalalatul mudabaqa wadda lalata tadammuni shi ko dalilantarwa na ƙunsawa me sunan ya ƙunsa ya ƙunshi abu kaza ya ƙunshi abu kaza shine dilalatul lafzi dalilantarwar lafazi ala ba'da madalulihi akan sashen abin da yake dalilantarwa in an ka ce siffa kaza misali kamar a ce alkhaliku zai kawo misali da ita alkhaliku ba yana daga cikin siffofin Allah ba kuma sunayen Allah me an ma'ana alkhaliku mai halittawa ko mai halittawa in an ka ce wane ne aka kira mai halittawa Allahu kaga siffar tana komawa ga Allah to in an ka ce mai halitta mi wannan siffar ke dalilantarwa mi ta kunsa mai halittawa mi ta kunsa halitta halitta ta kunshi halitta zama ne mai dalilantarwa yana nuna kenan ashe akwai halitta ana halitta ina fatar kun fahimta wa ala hadha to akan haka eh eh akan daga cikin abin da al-khaliqu ke dalilantarwa yin halitta samuwar halitta da sauransu wa ala hadha to akan haka fadilalatul ismi dalilantarwa na suna alal zati akan zati wahadaha shi dai aw alal sifati ko ko akan sifa wahadaha shi ita kadai min dalalatul tadammuni yana daga dalili na kunsawa wanda ake kira dalalatul tadammuni na uku wa dalalatul tizamin dalilantarwa na lizimta wannan suna ko wannan sifa me take lizimtarwa dalalatuhu ala shay'in shine dalilantar wasu akan wani abu yufhamu da ake iya fahimta lamin lafzil ismi ba daga lafazin sunan ba lakin min lazimi sai dai daga abinda sunan ke lizimtarwa wala haza saboda haka sammai nahu mun ka kira shi dalalatul tizamin dalili na lizimtarwa in an ka kira Allah da suna kaza yanzu ba muna la'akari da abin da sunan ko siffar ke dalilantar a me take lizimtawa in an ka ce an razzaku me suna an razzaku ke lizimtarwa arzitawa ina fatar kun fahimta to mithla kalimatul khaliq kwatancin kalma ta al mai halitta ismun shi kalmar alkhaliq suna ne ya dullu ala zatin Allah wanda ke nuni akan zatin Allah in an ga ce alkhaliq man alkhaliq kowa ya san Allah shine alkhaliqu khaliqu Allah muna yabonka shine Hausa ka ce haliku in ka ce haliku ka canza ma'ana halakakke shi a haliku khaliqu yake ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta mithla kalimatul khaliq kwatancin kalma al khaliq ismun kaga al khaliq suna ne ya dulla ala zatillah wanda ke nuni akan akan zatin Allah wa ya dulla ala sifatil khaliq kuma yana nuni akan siffa ta halitta kaga kaga ashe al khaliq ismu sifatin ne suna ne na sifa ana kira in ka kira Allah al khaliq yayi daidai yana cikin sunayensa sannan kuma in ka ce alkhaliku kuma yana nuna siffanta Allah ne kake yi da mi da halitta shine mai halitta idan to lokacin nan fatibaru dalalatihi la'akari da dalilantar wasu alal amrai ne akan al'amuran ga guda biyu ke sunan alkhaliku ya ya kunshi sunan zatin Allah da kuma siffa siffar Allah ta halitta to in an kai la'akari da dalilan tarwasa alal amrai akan waɗannan al'amura guda biyu yusamma to ana kira nai dalalatu mudabaka dalilan tarwa ta mudabaka kaga suna al-khaliq ya dace da suna Allah ya dace da siffar Allah muna tare la'anna lafza domin lafazin dalla ala jami'i madalulihi ya dalilantar akan duk abinda ake dalilantarwa ga shi Allah sun dama hikimar suna abinda suna ke dalilantarwa abu biyu suna da sifa to wannan suna na alkhaliku ya dalilantar akan duk waɗannan abubuwan guda biyu wala shakka babu shakka annaka cewa kai idza qulta in kace alkhaliq fa innaka fa innaka tafhamu kana fahimtar khaliqan wa khalaqan kana in kace alkhaliqu kana fahimtar khaliqan shi mai halitta wa khalqan da kuma halittar da yake yi muna tare wa bi itibari dalalati alal khaliqi wahdahu to amma la'akari da dalilantar wasunan akan al khaliqu shi kadai aw alal khaliqi wahdahu ko ko akan halitta ita kadai yusamma to ana kira ne dalalatu tadammunin dalilantarwa na kunsawa kenan dalilantarwa na kunsawa sunan da ka kira Allah da sunan da Uh, kana nihin uh, wata, wata siffa daga cikin siffofin abin da wannan suna ya kunsa ba duk abin da suna ya kunsa ba wani abu dai da dali yanzu kamar alhaliku yana dalulantarwa akan abubuwa zayyawa to daga cikinsu akwai yin halitta to ka kira Allah alhaliku da nihin shine mai halitta kawai nan ɗai to shine dalatu ta dammunin li'annahu dalla ala ba'd ma'ana saboda shi sunan ya dalilantar akan sashin ma'ana tai ba dukkan ma'anoni ne ba wa bi itibari dalalati in an kai la'akari kuma da dalilantar wasu alal ilmi akan ilimi to duk wanda al khaliq kuma ka'ida ce ya zama mai ilimi don kana iya halitta baka da ilimi baka san abin zaka halitta ba dole ya zama mai iko in baka da ikon komi kaga baka duk wanda ya halitta yana da iko kenan me ya ikon da aggare na ya halitta sannan kuma tun da shi ya halitta halittun yana da iko akan halittun yana iya sarrafa su yadda yake so muna tare wa bi itibari dalalati la'akari da dalilan tarwasa alal ilmi akan ilimi wal qudrati da iko yusamma nan kuma ana kira nai dalalatul tizamin dalilan tarwa na lizimta sadda dukkace ga mai halitta to kamar ka ko baka faɗi ba mai halitta ke, ke lizimtarwa dole ya yana da ilimi dole ya yana da iko ya yana da kaza yana da kaza yana to waɗannan su ne dalalatu iltizamin idh la yumkinu ijadul khalqi domin bai yiwa a samar da halitta illa bi ilimin sai tare da ilimi wa qudratin da kuma iko wanda bai da ilimi bai iya yin halitta haka wanda bai da ikon yin halitta kuma bai iya yin ta dole sai da ilimi sai da iko da sauran fa dalalatu alal qudrati don haka dalilantarwarsa akan iko wal ilmi da ilimi dalalatul tizamin dalilantarwa ne na lizimta zama ne mai halitta yana lizimta kasancewarsa mai iko mai ilimi mai kaza mai kaza muna tare wahina idan to lokacin nan ya ta bayyanu yana bayyana annal insana cewa dan adam idza ankara wahidan in ya musanta ɗaya min hadhihi dilala daga waɗannan daluluwa fa huwa mulhidun ya zan mulhidi fil asma'i ga sunayen Allah walau ƙala da ya ce da mutum ya ce ana uminu bi dilalatil khaliqi ni ina imani da dalilantarwa mai halitta Allah zati akan zati na yadda Allah shine alkhaliqu wala u'minu amma ban yi imani bi dalalati da dalilan tarwasa Allah sifata akan sifa ba ban yadda da wannan sifa ba a ce na yadda da zama ne alkhaliqu amma ban yadda da cewa shi ke yin halitta ba to fa huwa mulhidun fil ismi wannan ya zama mulhidi ga suna yayi ilhadi in ka yadda shine alkhaliqu dole ka yadda da cewa shine mai halitta muna tare dole ka yadda da duk abin da sunan alkhaliqu ya kunsa amma ka yadda da sunan dai kamar misali ‘yan ash'ariya da mu'tazila masu cewa sami'un bila sam'in sami'un sun yadda da zaman Allah sami'un zama ne as sami'u amma bila sam'in ba tare da ji ba to yana ka taba ganin an ji ba tare da ji ba ya ba da ma'ana bai ba da ma'ana ba kaga ilhadi ne cewa sami'un bila sam'in basirun bila basirin alimun bila ilimin haka aƙida ash'arawa take da wasu batattu haga wannan duka ilhadi ne walau qala da mutun ya ce ana uminu ni ina yin imani bi annal khaliqa cewa kalmar khaliq tadullu ala zatillahi tana nuni akan zatin Allah na yadda Allah shine al-khaliqu wa ala sifatil khaliqi kuma tana nuni akan sifa ta halitta tunda na yadda shine al-khaliqu na yadda kenan akwai halitta lakin la tadullu ala sifatil ilmi sai dai wannan wannan sunan al-khaliqu baya nuni akan sifa ilimi wal qudrati da iko kulna sai mu ce hadha ilhadun aidan wannan shi ma ilhadi ne in dai ka yadda da cewa Allah shine al-khaliqu kuma shi ke yin halka yadda da halittar da yake to dole ka yadda da cewa mai ilimi ne kuma mai iko ne falazimun alaina don haka lazimi ne akan mu an nuthbita mu tabbatar da kullama dalla alayya hadha duk abinda wannan sunan ke dalilantarwa akai ne fa in karu shay'in musun wani abu mimma dalla alaihi al daga abinda sunan ke dalilantarwa min sifati na sifa suna kowane suna yana dauke da sifa shi yasa ake kiran su asma'us sifati to musun wani abu daga abin da wannan sunan ke dalilantarwa na sifa musun wata sifa da sunan ke dalilantarwa ilhadun fil ismi ilhadi ne ga sunan sawa'un kanar dalalatu dada dalilantarwarsa ta kasance ala hadhihi sifa akan wannan sifa dalilantarwar ta zan dalalatu mudabaka dalilantarwa ne na mudabaka au tadammunin ko dalilantarwa ne na tadammuni au iltizamin ko ko dalilantarwa ne na lizimta wannan darin matsalan bari mu buga misali hissiyan na bayyane hissi abinda ake iya gani ko ake iya ji ko ake iya taba ko ake iya shaƙe shi ne hissi bari mu buga misali na bayyane ta ta bayyana fiye anwa'u hadhihi dalala wanda nau'ukan waɗannan daluluwan don shi da kai ya san waɗannan abu suna da gumudi to bari mu sake buga wani misali na bayyane wanda ta tabayyana fihi anwa'u hadhihi dilala wanda waɗannan daluluwan suke bayyana ciki ne law qulta da ka ce li baitun ina da gida bari mu buga misali da gida da ka ce ina da gida fa kalmatu baitin kalmar gida fi haddilalatu thalatha cikin ta akwai daluluwan can guda uku dalalatu mudabaqa dalalatu tadammun da dalalatu iltizamin fa fatufhamu min lafzi baiti ana fahimta daga lafazin gida annaha tadullu ala kullil baiti tana nuni akan dukkan gidan dalalatu mudabaka kaga wannan shine dalalatu mudabaka suna ya lizimci duk abin duk siffar da sunan nan ke ke lizimtarwa shine dalalatu mudabaka in kace ina da gida ana gida babu dakuna kaga kenan cewa ina da gida zai kunshi akwai ɗakuna ana gida babu yauce kenan cewa ina da gida ba sai ka tsaya cewa gida wanda adda yauce ba cewa ina da gida ya kunshi kenan hadda yauce akwai ana gida babu wurin dafa abinci to cewa ina da gida kenan ya ba sai ka buɗe gaci yana da kici akwai kici cewa ina da gida ya kunshi hadda kici kaga duk dai abin da gidan nan ke lizimtarwa duk abin da gidan nan ya kunsa ɗakin kwana ɗakin hutawa falo kici toilet da sauransu ba su an ka tara an kai gida ba to waɗannan abubuwa su ake kira da lalatu muɗabaƙa ina fatar kun fahim siffofin da abu ya ƙunsa ɗaiɗaikun siffofin da abu ya ƙunsa to ina yake ya ce fatuf hamumin labda baita ana fahimta daga lafazin gida annaha tadullu ala kullil baiti tana nuni akan dukkan gidan dalalatu mudabaqa dalili na mudabaqa wata dullu ala majalisar rijali tana nuni in kace ina da gida yana nuni akan wurin zaman maza wahada hushi kadai in kace ina da gida yana nuni akan akwai wurin zama ko wa alal hammamati kuma tana nuni akan cewa kuma gidan nan yana da toilet wahada hashi kadai wa sala kuma yana nuni akan gidan nan yana da falo sala hall babban ɗaki wanda ake taruwa kaga gida sai mu kira shi falo maimakon hall amma in ba gida bane sai a kira shi hall shine sala inda aka taruwa duka ko a yi wani abu ko a shine sala kuma yana nuni akan falo wahada hashi kadai jalalatu tadammunin to wannan shi kuma abu ya ƙunshi ɗaiɗaikon abubuwa shi ko shi ne da lalata ta dammunin kaga gidan nan ya ƙunshi ɗakin kwana ya ƙunshi falo ya ƙunshi toilet ya ƙunshi kici ya ƙunshi kaza to waɗannan ɗaiɗaikun abubuwan da shi gidan ya ƙunsa su ne da lalata ta dammunin la'anna hadhihi al-ashya domin waɗannan abubuwan da an kalli su juz'un min al-baiti yanki ne na gida muna tare wa dalalatul lafzi dalilin lafazi kuma ala juz'i ma'anahu akan wani yanki na ma'anarsa dalalatu ta dammunin shi ake kira dalili na na kunsuwa abin ga abu ya kunshi wani yanki na abin da ya kunsa kamar a ce falo misali kaga yanki ne na gida ko bedroom kaga yanki ne na gida ko toilet yanki ne na gida da sauransu to shine dalalatu ta dammunin wata dullu ala annahu naka kuma cewa ina da gida yana nuni wata dulla tana nuni ala annahu naka akan cewa wancan ka baniyan akwai wani magini banahu da in kace ina da gida gida na yin kai nai dole cewa ina da gida yana lizimtar da akwai wanda ya gina shi tadullu ala annahu naka baniyan akwai wani magini banahu da ya gina gidan shi ko shine dalalatul tizamin dalili na lizimtarwa la'annahu ma min baitin domin babu wani gida illa wallahu banin face yana da wanda ya gina shi yana da magini muna tare annau'ur rabi'u nau'i na hudu min anwa'il ilhadi fil asma'i da cikin nau'ukan ilhadi ga sunayen Allah an an yuthbita al asma'a lillahi mutun ya tabbatar da sunaye ga Allah wasu sifati da siffofin lakin sai dai yaj'aluha sai ya sanya su dalatan ala tamthil masu dalilantarwa akan misali ai dalatan ala basarin masu nuni masu dalilantarwa akan gani ka basarina kamar ganinmu ya, ya duk sunayen Allah da siffofi ne ya tabbatar da su eh Allah kaza ne Allah bai musanta ko guda ba amma kuma sai ya misalta su da na halittu kamar misali hannu masu kore hannu don me da suka kore hannu saboda sun ɗauka irin hannun halittuwan Allah don kaga ashe kenan ba su kore ba sai da sun ka misalta inda sun bashi na hannun Allah akwai bukata a kore komi na Allah laisa ka mithlihi shay'un babu abin da aka bada don haka yadda ka san Allah bai kama da halittunsa to haka ba wata siffa tashi kuma da aka kama da ta halittunsa don haka da ka bashi na matsayin Allah in an ka ce maka yana da hannu wani irin hannu irin hannun Allah baka kwatanta shi da hannu na ɗan adam ba to da ba hakori ba sai ka bashi haka nan ido yana da ido waɗanne irin ido nashi yana da kafa wacce irin kafa tashi yana da yatsu waɗanne irin yatsu nashi da ka bar su nan haka nan to amma sai an ka misalta su da na halittu don hakan ga shi ya lizimta dole a kore don ka misalta Allah da halittunsa muna tare to yace nau'i na hudu na ilhadi ga sunayen Allah an yuthbita al-asma lillahi ya tabbatar da sunaye ga Allah wasu sifati da siffofi lakin ya ja'alu sai dai ya sanya su dalatan masu nuni ala tamthili akan misali ai dalatan ala basarin masu nuni akan gani ka basarina kamar ganin mu in an ka ce Allah mai gani inna Allah sami'un basirun Allah mai ji ne mai gani ko to sai ya sanya ganin nan irin namu ya sanya jin nan irin namu wa ilmun hakan ga 'yan an ka ce inna Allah kana aliman hakima Allah ya zama mai ilimi sai ya sanya ilimin nan ka ilimina kamar iliminmu ya misalta suna Allah ko wata siffa da cikin siffofin Allah da ta halittu shi ma nau'i ne na ilhadi wa magafiratan da gafara ka magafiratina kamar gafaranmu in mutum ya yi malewan da Allah ka yahe na yahe ma ko ka yahe wata rana an ka tadda labari ka ai ya taɓa yi min kaza kaga ashe yahewa ɗaya kai amma baka manta ba to saɓani ya shi Allah in yayi yahi bai kuma tadda labarin mu mutane yahewa muka amma ba mu mancewa muna ko gobe wani abu ya faru sai ka bai ai ya taɓa yi min kaza ya ka dai yahe mai ɗaya ni don Allah abu ka yahe tun da har yanzu kana nan kana faɗi kaga yahewa ba ta kaga ashe yahewa mu da ta Allah iri guda ce a ba iri guda ba ce duk abin da ya yahe ma nan duniya gobe kiyama ba a tadda ma labari ne amma shi dan adam ko ya yahe ma wata rana har da in ka koma sabawa ai ba yau ya fara ko kwanaki bai yi min kaza ba yace in yahe mai ashe kaga kenan gafaran mu daban take da ta ubangiji hmm? wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka fa hadha ilhadun to shi ma misalta wani suna ko wata siffa ta Allah da ta halittunsa shi ma ilhadi ne la'annahu mailun biha domin karkata ne da ita siffat ko sunan amma ya jaufiya daga abin da yake abin da an wajibi mu yi imani da su matsayin siffofi da sunaye na Allah ba mu kwatanta su da siffofi ko sunaye na wasu halittu ba idil wajibi domin abin da an wajibi ithbatu ha tabbatar da waɗannan siffofin bila tamthilin ba tare da misalta su da wani abu na halittu ba muna tare annau'ul khamis nau'i na biyar na ilhadi ga sunayen Allah an yankula ha ya cirantar da sunayen nan ilal ma'abudati zuwa ga wasu abubuwan bauta ka yadda da suna kamar al'azizu ko ko Allahu ka yadda da suna ne na Allah Allahu amma sai ka yi gunki sai ka sa mai lata me an ma'anar lata Allahu mace shi ne lata kaga ashe Allah ɗaya da sunan Allahu a ga gunkin kanan mace ita ma Allahu ce Allahu mace kaga almanata almannan sun yadda da suna Allah almannanu mai baiwa sai sun ka sassaƙo gunki sai sun ka samai manata almannanu mace sun yadda da suna Allah al'azizu sun yadda Allah shi ya al'azizu sai sun ka sassaƙo gunki sai sun ka samai uzza azizu mace to kaga kenan sunayen Allah ne sun ka ɗauko sun ka samu sunayen gumakansu kaga akasin na hudu na hudu siffar Allah sun ka ɗauko sun ka siffanta ta suna siffar Allah sun ka ɗauko sun ka siffanta ɗan adam da ita ina fatar kuma ko ko ɗan adam siffofi ne sun ka siffanta kamar siffofin Allah shi ku wanga na biyar suna Allah sun ka ɗauko sai sun ka samu wasu wasu bayan Allah da suke bauta ma muna tare to ina yake yace annau'ul khamis an yanyan an yankula ha ya cirantar da sunan ilal ma'budati zuwa ga wasu abubuwan bauta suna Allah ko siffar Allah ya dauke shi ya ba wasu abubuwan da ake bauta ma aw yashtaqu asma'an ko ko ya tsago sunaye min ha daga sunayen Allah lil ma'budati ga abubuwan bauta wasu ka dauko wani suna da cikin suna Allah ka samu wani gunki da cikin gumakan da kuke bauta misla an yusamma shay'an ma'budan kwatancin ya kira wani abu da ake bauta bil ilah ya kira shi ilah ilah Allah kenan ko abin bauta fa hada ilhadun wannan ilhadi ne aw yashtaqu minha asma'an ko ya tsago suna da gare ta sunaye da gare ta lil ma'budati ga abubuwan bautawa mithlan lat kwatancin lata min al ilahi daga ilahu an ka samu lata wal uzza uzza kuma min al aziz daga aziz an ka samu uzza wa manata manata min almannan daga almannanu an ka samu manata kaga sun ka ɗauki suna Allah sun ka samu gumakan sun ka maishe su mata fana ƙulu sai mu ce haza aidan ilhadun wannan shi ma ilhadi ne fi asma'illahi ga sunayen Allah la'annal wajiba alayka domin abinda an wajibi akan ka an taj'ala asma Allah ka sanya sunayen Allah khassatan bihi ke bantattu gare shi kada ka misalta shi da kowa kar ka samu kowa su wala ta ta'adda kada kai ta'addanci wata tajawaza ka tsallake iyaka fatashtaqu lil ma'budati min ha asma'an fatashtaqu sai ka tsago asma'an sunaye lil ma'budati ga wasu abubuwan bauta min ha daga cikin sunayen Allah kakka ta dauka sunayen Allah ka samu wasu abubuwan da kuke bauta hadhihi anwa'ul ilhadi waɗannan guda biyar sune nau'ukan ilhadi fi asma'illah ga sunayen Allah fa ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a la yulhiduna ba su yin ilhadi fi asma'illah abadan ha abada ba su kenan duk waɗannan nau'ukan ilhadi ba za ka samu ahlus sunna da ko gudan su ba eh bal yajrunaha ahlus sunna suna gudanar da waɗannan sunayen na Allah alama aradallahu biha akan yadda Allah ya nufi da su subhanahu wata'ala tsarki da waka su tabbatar mai wa yuthbituna laha kuma su ahlus sunna suna tabbatar ma sunayen Allah jami'a anwa'id dalalati dukkan nau'ukan abubuwan da suke dalilantarwa dalalatu mudabaqa dalalatu tadammunin dalalatul tizamin la'annahum domin su ahlus sunna wal jama'a ya rauna suna ganin annama khalafa zalika cewa duk abin da ya saba mu wannan fa huwa ilhadun ilhadi ne ga sunayen Allah to yanzu mun kare game da ilhadi ga sunayen Allah sai ilhadi ga ayoyin Allah wa ammal ilhadu fi ayatin Allah ta'ala to amma ilhadi ga ina fatan dai ba ku manci kalmar ma'anar kalmar ilhadi ba me ilhadi karkacewa wa amma ilhadu amma ilhadi fi ayatin Allah ta'ala ga ayoyin Allah madaukakin sarki fal ayatu to ayoyi in an ce al ayatu jam'u ayatin jam'i ne na aya guda to ita ko in an ce aya da larabci me ake nufi wahiyal alamatu ita ce alama al mumayyizatu lishay'i mai bambanta wani abu an gairihi daga waninsa alama mai bambanta shine shine aya muna tare wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ba'athar rusula ya aika manzanni bil ya aika manzanni bil ayati da ayoyi la bil mu'jizati ba da mu'jizoji ba kamar yadda ake cewa wasu malaman tauhidi ke cewa abubuwan ban mamakin da wali yake yi ana kiran su karamomi abubuwan ban mamaki na na gagar misali da manzanni ke ana kiran su mu'jizoji to shine yayi suka abubuwan da manzanni ke wanda sun gari saura ba mu'jizoji ya kamata a kira su ba ayoyi ya kamata a kira su don mi don ƙur'ani bai kira su mu'jizoji ayoyi Allah ya kira su Allah ya ce wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyanatin bai ce tis'a mu'jizatin bayyanatin ba ina fatar kun fahimta duk inda Allah ya magana game da manzanni ayoyi ya ce ya ba su da ayoyi kuma sun kasu kashi biyu akwai ayatun shari'iyya akwai ayatun kauniya ayoyi na shari'a ayo kama ayoyin qur'ani da Allah ya ba su kaga ayatun shari'iyya kenan ayatun kauniya kuma ayoyi na halitta na ikon Allah kamar irin ayoyin da Allah ya ba Musa sanda mai zama maciji ta koma sanda kuma da hannu mai fari kaga ayatun kauniya kenan to kaga duk ayoyi Allah ya kira su bai kira su mu'jizoji ba domin mu'ujiza ba manzo Allah ɗaya ka yi mu'ujiza ba kalmar mu'ujiza an samo ta ne daga ajaza abinda ya gagara mu'ujiza abinda ya gagara mutane ai ba manzanni ɗaya ka yi abinda ya gagara mutane yan sihiri ba su su yi abubuwan da kowa bai iya yi to to ai mu'ujiza ce kaga cewa mu'ujiza ta ke banta ga manzanni ba daidai ba ne ko ɗan sihiri yana yin mu'ujiza eh tunda yanzu misali kamar an taɓa wani sarkin fawa na wani gari ya mutu nan cikin jihar Sokoto sai an ka naɗa wani toron da za a askin sarauta duk sarakunan fawa na ƙasar ga an ka tara su nan garin na an ka zo sai sarkin fawon wani gari ya tashi ya shigo fage kowane ya hito ya nuna tashi waibuwa sai ya shigo fage an ka yi mai kiɗi an ka yi mai kiɗi makiɗin ya ce nama ya kaso ɗanye naman miya sai ga caccaba tsoka ya jawo cikin aljihu sai ya ba ya ce bai sun nama maraƙi ya kaso ya ce a sa kiɗi an ka sa kiɗi ya tattaka ya tattaka sai sai maraƙi ya hito cikin hanci ne sauran mutane da annan suna iya haka nan kaga mu'ujiza ce tun da ya gagara mu'jin dama literally abinda abinda ya gagara sauran mutane daga ajaza abinda an ka kasa yi to sanda duk kai abinda mutane ka zo da mu'jiza don haka mu'jiza ba manzanni da yadda mu'jiza ba kamar yadda wasu ka dauka masu sihiri na da mu'jiza da sauran mutane duk suna da don haka abinda Allah ya ba manzanni ayoyi duk abinda sun ka zo da shi wanda ya gagar ayoyi ake kiransa muna tare madalla akwai wannan ya iska min bakin masallacin gazan ne wata rana bayan la'asar wanzami ne sai ya ce min in ina da wani abuja ko wani gari dai wanda ya kare dan nan sai ya dora shi in ci ani ban da shi dan nan in kana da wani dan wanda ya kare abuja dan nan sai ya mai dori in akwai wanda ai in ana son a wa wani kaciya kamar akwai yaro ya yana son idan nan yana mai kaciya yana nan sakuta yaron da ya fi sai ya mai kaciya ba mu'jiza ta ba tun da baka iya haka nan in mace ta yi targaɗe ba ana kiran su yi mata caga ba to wani in ya taɓa bakin ƙoƙi sai ya ce a faɗa mata ta shirya nan ga katanga nan sai kyas-kyas-kyas ga cagacin ga kafarta haka ya yi mu'ujiza ya abin da ya gagari mutane to yawan da abin za ku fahimta mu'ujiza ba sai an duk wanda ya abin da ya gagari ya yi mu'ujiza don haka abin da manzanni na zo da shi ba mu'ujiza ya kamata a kira ayoyi ya kamata a kira shi to ina yake ya ce wa ammal ilhadu amma ilhadi fi ayatin lahi ta'ala ga ayoyin Allah maɗaukakin sarki fal ayatu ayoyi jam'u ayatin jam'i ne na kalma aya ita kuma aya wahiyal alamatu ita ce alama almumayyizatu lishay mai bambanta wani abu an gairihi daga wani nai shi a aya wallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ba athar rusula ya aiku manzanni bil ayati da ayoyi la bil mu'jizati ba da mu'jizoji ba can da wuri muna ƙanana abin da aka ce muna mu'ujiza abin da Allah ya kuma zanni da shi to mallan ya gyara wannan wal hadha saboda haka kana ta'biru bil ayati yan amfani da kalma ayoyi ga abin da manzanni na zo da shi a hasan yafi kyau min ta'bir min ta'bir daga amfani bil mu'jizati da kalmar mu'jizoji awwalan na farko saboda mi na farko la'annal ayati domin ayoyi hiya allati yu'abbar biha ita ce an kai amfani da ita fil kitabi was sunna cikin alqurani da sunna duk cikin quraba inda Allah ya ce ya ba manzanni mu'jizoji ayoyi yake cewa haka manzon Allah shi ma ayoyi yake cewa thaniyan dalili na biyu annal mu'jiza cewa mu'jizoji qad taqa'u min sahirin tana faruwa ga masihirci duk abin da masihirci wanda ya gagar sauran jama'a mu'jiza ce eh wa, wa musha'awidhin da kuma dan dan me aka yi mushi a within ɗan dabo madalla ɗan dabo wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka to ujizu gairahu suna suna yin wani abu wanda ke gagara wani ne don mu'jiza daga ajaza ne gagara da masihirci da ɗan dabo duk suna yin abubuwan da yana iya yin abubuwan da na gagari wani Salisan dalili na uku anna kalimata ayatin cewa kalma ayoyi adallu alal ma'anar maqsud ta hi dalilantarwa akan ma'anar da ake nufi min kalimatin mu'jizatin daga kalmar mu'jizoji fa ayatul lahi ta'ala ayoyin Allah madaukakin sarki hiyal alamatu sune alamomi addallatu alal lahi ta'ala masu nuni akan Allah madaukaki da ganin manzo ya zo da wani abu kasan wannan da wurin Allah ne saboda kaga lokacin da za a yi muƙabala tsakanin annabi Musa ya zo Fir'auna ya kana da abin da ke nuna kai manzo ne tunda duk manzannin da Allah ya aiko yana ba su ayoyi kana yace ina da menene sai ya fidda hannu yayi haske ya ji sanda ta yace wannan inda wannan sihiri ne muna da wayanda sun kahi ka iyawa sai ya sa an ka zazzabo mai masahirta waɗanda na gwane ga sihiri cikin ƙasa tai ya zo da ya haɗa su da annabi Musa sai an ka ce musu dama hannuna ya kahe su a abin da sanda jefa sanda ta zama cijiya sai su ma sun kate sun kayo na to amma su nasu ba ma sihiri na ba su dubara ɗaya ta sun kayo domin yaggoye sun ka samu da sanduna sai sun ka samu zaiba sun ka shahe su da zaiba al'adar zaiba in ta ji zahi ba narkewa ta kai ba to narkewar gada ta kai sai haka kamar moci na ta kai ba moci na ta kai narke melting na take yi su su shi annahu sihiri kaga su ba ma sihiri na ba su iyaka dubara ɗaya ta kun fahimta to da sun ka taho sun ka yi sai da sun mu za mu hara ko ka yace a ko hara sun ka cika wuri wanga ya jefa sanda wanga ya jefa igiya haka dai mace shikenan ana ganin kamar sun zama mace zai ba ta ji rana ta hara melta sai aga kamar igiyar nan moci da take alali ba moci na zai ba ta ka narkewa saboda zafin rana sun ka cika wuri ana ta kuwa ana ta kuwa ana ta kuwa sun cika wuri da macizai shikenan sai annabi Musa ya sanda tai da yake rike da ita sai ya jefa sai ta zan katon kwamarcin maciji ta kama jawo macizan tana haɗewa da yagwanga sai da ta haɗe su duka tana haɗe su sai ya ja abita kuma sai ta koma sanda ba inda ta ƙara kumburi daga nan haka masar ta sun ka cewa wallahi wanka ya wuce sirri shikenan su kan sai dai sun ka sun ka ce mun yi imani wanga abu ya wuce sirri da wurin Allah ne ina fatar kun fahimta to to shine yace na uku anna kalmata anna kalmata ayatin kalma ayoyi adallu alal ma'anal maghfur tafi nuni akan ma'anar da ake nufi min kalmatin mu'jizatin daga kalmar mu'jizoji fa ayatul lahi ta'ala ayoyin Allah madaukakin sarki hiyal alamatu sune alamomi addallatu alal lahi ta'ala masu nuni akan Allah daga nan abu kaza ka sun yahi karhin sihiri kamar yadda ba abin da larko da Allah ya aiko annabi da mi laraba ke bugun gaba da shi eh kwashi harshe ma dalla harshe zance kasuwan ne aka kullawa na shekara-shekara wata shidda-shidda a zo me ake zuwa kowa ya gudu fasaha ta ta magana magana wadda a cike da fasaha to shi yasa da Allah ya aiko annabi sai ya aiko shi da littahi su da kansu sai da sun yi suka ga manzon Allah ga komi amma baka taba samu wani balarabin da yace magana kaza ta cikin Qur'ani ba ta da hikima baka taba ji wanda ya wannan suka ba ina fatar kun fahimta hikiman ma da a cikin maganat wanda ka taddamu da hankali shi ya jawo da yawan sunka musulunta wanda ba maganar mutunta ba wallah wanda ta yi karhin maganar da adam maganar Allah ce sai su musulunta ina fatar kun fahimta to wahina idhin to lokacin nan takunu khassatan bihi ayat tana kasancewa keɓantatta gare shi shi manzon walawala annaha khassatan ba don ta zan keɓantatta ba ma sarat ayatul lauda ba ta zan aya gare shi ba don haka abinda manzon Allah ko wani manzon Allah ya zo da shi duk duniya sannan ba mai iya yi ne sai shi kaga ta keɓanta gare shi to shi azaman ta aya na fata kuma to sai mu tsaya nan ko madalla to jibin Allah kawai sai mu tashi ayoyin Allah gobe he wa ayatul lahi ta'ala tanqasimu ila qismaini kauniyya wa shar'iyya to madalla Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta madalla